طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake tara mu a ƙalƙashin wannan bagire mai tarin albarka a cikin wannan masallaci masjidu shafi'i a wannan anguwa ta sura bildi domin ci gaba da, littafin al'akhdari wanda malam abdulrahman al'akhdari ya wallafa a yau muna ranar talata wanda ya daidai ga 22 ga watan rabi'u sani hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 14 ga watan goma miladiyya isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2025 wannan shine darasinmu na takwas a cikin wannan littafi mala yake cewa faslun fit tayammumi wa yatayammamu almusafiru ka wannan an mishi magana wa yatayammamu almusafiru fi ghairi ma'siyatin wal maridu li faridatin aw nafilatin wa yatayammamu alhadiru as-sahihu lil fara'id idha khafa khuruja idha khafa khuruja waqtaha ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا جمعة ولا جنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة مالك cewa fasli rarrabewa fit tayammumi a cikin taimama abinda ake ce ma taimama shine mutum ya dahi ƙasa sai ya shafi huskar shi ya shafi hannayen shi malam lokacin da ya ƙare bayani abinda ya shahi mu'amala da za ka yi da ruwa domin ya ɗauke maka hadasi hadasi guda biyu ko hadasi ƙarami misali hitsari ne kai ko iska ne ka fitar ko ko hadasi babba shine mutum ya fitar da janaba in kuma mace ce ta yi jinin haila ko wani abu da ya kama da haka to duk mutumin da ya siffatu da wa'annan sifofin ba zai yiwu ba ya yi sallah ko ya yi wata ibada sai in ya kasance yana da tsarki sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya ruwa shine abin da za ya ɗauke maka ƙazamtakka ƙarama idan ka yi arwalla haka kuma ruwa shine za ya ɗauke ma ƙazamtakka babba idan ya kasance mutum ya fitar da mani idan mace ce kuma ko jini ya fito mata ko wani abu da ya kama da haka to sai malam zai yi magana akan abu na bi shine abin da za ya ɗauke maka hadasinka in ka rasa ruwa shine taimama al-imamul qarafi yake cewa wannan kuma rukhsa ce da Allah madaukakin sarki yayi ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata al'umma da Allah ya ba su daman idan ba su samu ruwa ba da zai dauke musu hadasin su karami ko babba su yi taimama sai al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a hadisin manzon Allah yake cewa waju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura manzo Allah yake cewa yana daga cikin falalar da Allah madaukakin sarki yayi mishi ya sanya mishi ƙasa ta kasance masallaci ne a gare shi kuma ta kasance bagiran yin arwalla ne ko bagiran yin tsarki ne babu wata al'umma da ta samu haka sai al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummomin da suka gabace mu idan suka rasa ruwa to sai dai su jira lokacin da ruwa ya samu to kwana yin arwalla ce ka yi in wanka ne ka yi sai ka ramka abin da ya rage ya wuce ka na ibada amma wannan al'ummai allah maɗaukakin sarki ya tausaya mana ya sanya mana mu yi taimama malai ke cewa wa ya tayammamul musafiru fi ghairi ma'asiyatin malai ce ɗan balaguro wanda ya balaguran shi ba don saba ma allah ba wannan kuma wa ya tayammamul musafiru fi ghairi ma'asiyatin malai ce ɗan balaguro balaguran da ba saba ma Allah bane ba to zai yi tayammama domin ya yi sallah kuma haka zai iya ya taimama domin ya samu dama ya yi wanka na janaba misali mutumin da ya yi balaguro saboda sabon allah misalin ɗan ta'adda ko ko mutumin da zai je da niyyar wani gari ya je ya zamna ya kama hotel ya lalata shi to wannan shine ake cewa malam yake cewa ba zai yi arwalla ba zai yi taimama ba domin ya yi arwalla wannan shine zahirin maganan malam amma abinda malamai suka tafi akan shi ko da balaguro ne na saba ma Allah maɗaukakin sarki to zai yi taimama domin ya yi sallah amma malamai suka ce abinda ba za a yi mushi ruhusa ba shine azumi ko ko ƙasaru na sallah mutumin da zai yi balaguro saboda saba ma Allah shi to shi wannan ba a sauke mai saukin ya rage sallah ba kuma ba ɗauke mai azumi ba idan ya sha azumi a cikin wannan balaguran nashi ko ya gajarce sallah to zai maida ta yadda take amma abin da yake taimama ne saboda idan bai sallah ba abu biyu ya haɗu zunubi biyu ya haɗu ga zunubin ba a yi sallah ba kuma ga zunubin balaguro na saba ma Allah amma a gaskiyan magana ko da mutum balaguran shi na saba ma Allah ne idan sallah ta kama shi babu ruwa zai iya taimama mun gane ko wal maridu li faridatin malace da mutumin da baya lafiya mutumin da bai da lafiya shi ma zai iya yin taimama domin ya yi sallar farilla auna filatin haka kuma mutumin da bai lahiya zai iya zamna zai iya yin taimama domin ya yi sallah ta nafila mala ya ce wa ya tayammamu alhadiru sahihu lil fara'idi mala ya ce mazamnin gida wanda yake a gida zamna as-sahihu mai lahiya shi ma zai iya yin taimama lil fara'idi domin ya yi sallar farilla idza khafa khuruja waqtaha idan ya ji tsoron cewa lokacin sallah zai fita lokacin sallah zai ta misali mutum ne yake zamna gida sai yake tunanin cewa to akwai wahalar a samu ruwa ya yanke tsammanin cewa ba za a samu ruwa ba to wannan kuma zai yi sallah zai yi taimama ya sallah tun farkon lokacin sallah misali mutum ne ya gama yanke tsammanin cewa shi ba zai samu ruwan da zai sallah a zahar ba har zuwa la'asar to wannan mutumin tun farkon lokaci na sallah azhar zai yi taimama ya sallah amma mutumin da yake tunanin zan iya samun ruwa nan da minti sha biyar nan da minti talatin to shi kuma ba zai yi taimama ba inda yana lahiya kuma yana mazamnin gida dole sai lokacin sallah ya kusa hita sai ya gabe samu wa'annan ruwan ba to a nan ne iza khafa khuruja waqtaha in ya ji tsoron hitan lokacin sallah kuma bai samu ruwan da zai arwalla ba to sai ya taimama domin ya sallah misali yanzu an kai karfe hudu da rabi ko an kai karfe biyar da minti goma kana ganin lokacin sallar la'asar ya kusa ya shigo kuma kai baka samu ruwan da za ka yi arwalla domin ka yi sallah a zahar ba to wannan in ka ji tsoron lokaci ya hita babu ruwa sai mutum ya taimama domin ya sallah malace wala ya tayammamul hadiru sahihu haka mutumin da yake mazaunin gida ne ba zai yi taimama ba li nafilatin domin ya yi sallah ta nafila ana zaune kana zaune gida ba balaguro kake ba sai lokacin ka ji kawai kana so ka yi nafila sai ka yi taimama a'a malace wannan wanda yake zamna gida mai lafiya ba zai zamna ba ya yi taimama domin ya yi nafila amma wanda baya lafiya kuma yana zamna gida to shi wannan an fitar da shi daga cikin wannan hukuncin wanda yake lahiya daren dakam yana gida zaune ba zai yi taimama ba domin ya yi nafila amma wanda yake gida zaune bai lafiya yana tsoron idan ya taba ruwa su cutar da shi ko yana da wani ciwon da ciwon bai son ruwa to shi wannan zai iya taimama domin ya yi nafila mun gane ko malam ya ce wala jumu'atin malam ce haka mutum wanda yake zamna gida mai lafiya ba zai yi taimama ba domin ya sallar juma'a misali babu ruwa to za ka jira in ka samu ruwa ka yi arwalla ka ce ka yi sallar juma'a in ba ka samu ruwa ba to ba za ka yi taimama ba domin ka yi juma'a sai dai ka zamna idan lokacin da ya wuce ka samu ruwa sai ka zamna ka yi azahar an gane ko ba da yake cewa wala jumu'atin ko ko sallar juma'a haka shi ma wanda baya lafiya yana zamna gida amma bai lahiya jikin shi bai son ruwa ko wani abu da ya kama da haka shi zai iya yin taimama domin ya samu sallar juma'a amma wanda yake lafiya laushi ba zai yi taimama ba domin ya sallar juma'a mala ce wala janazatin haka mutumin da yake gida zamne yana da lafiya ba zai yi taimama ba domin ya sallar janaza misali ka zo babu ruwa sai ka ce bari ka yi taimama domin ka yi sallar ka yi sallar gawa wannan ba za ka yi ba malaci illa iza ta ayyanat alaihil janaza sai dai in sallar janaza ta kama ka dole menene ta kama ka dole kun zo ku dukanku babu mai arwalla dukanku babu mai arwalla kuma ga gawa nan gawar da in ba a yi gauga aka mata sallah ba mai yiwa ya fara wari ko jikin shi ya fara lalacewa ko wani abu da ya kama da haka to wannan wanda bai da arwalla yana yayin taimama domin ya ja sallar gawa illa iza ta ayyanat alaihil janaza sai dai in janazan ta kama shi dole ba wai ana nufin ta kama ka babanka ne ba ko wani naka an ta da sallah ka yi taimama ka yi sallah a'a sai in ya kasance babu wanda zai ja sallah duka mutanen da kenan babu mai arwalla kuma gawan ya fara lalacewa ko wani abu da ya kama da haka to wannan za ka iya yin taimama domin ka yi sallah amma idan ba wannan ba to ko da an ta da sallah baka da arwalla ba za ka yi taimama ba za ka bar wa'anda suka yi mushi sallah sallar su ta wadace shi mun gane ko mala ce wa fara'idut tayammum mala ce farillai na taimama wanda su dole ne wajibi mutum ya zo da su mala ce na farko anniya mala ce anniyatu was-sa'idu tahiru wa mashul wajhi wa mashul yadaini ila al-kuwaini وضربة الأرض الأولى والفور ودخول الوقت واتصاله بالصلاة مالتي نفرق ذاك نيا cewa zan yi niyya ne in yi taimama domin taimama ta bani dama in yi sallah kana da kayi bawali ko ka fitar da iska baka samu ruwa ba sai lokacin sallah yayi to sai kai niyyan cewa zan yi taimama wannan taimama domin ta ɗauke mini ƙazamtata in samu in yi sallah dole sai mutum ya yi niyya idan mutum ya zo ya yi arwalla bai yi niyya ba to tamkar ya wanke jiki ne haka idan mutum ya zo ya yi arwalla ya yi taimama bai yi niyya ba to tamkar ya yi wani abu ne daban wanda ba arwalla ba a nan malamai suna da maganganu guda biyu wasu ka ce an niyya sai bayan ka dahi ƙasa haka tukwana sai ka yi niyyan cewa yanzu na yi niyyar taimama sai ka shafa huskanka ka shafa hannayenka wasu kuma suka ce a tun kamun ka aza hannuwanka a ƙasa za ka yi niyyar cewa ka yi niyyar yin taimama amma duk wanda mutum ya yayi idan bayan ka aza hannuwanka haka ta kwana sai ka yi niyyar taimama za ka yi ko kamun ka aza ka yi niyyar taimama za ka yi wannan duka yayi malai ce wasa'idu tahir malai yake cewa da bagiri wanda yake a tahir wanda yake tsarkakakke ne ƙasa ko laka ko jangargari ko wani abu da ya kama da haka inda dangin ƙasa ne shine ake ce ma as-sa'ir tahir bagiri wanda yake mai tsafta misali ka zo ka yi taimama sai aka ce ma ai wurin nan nan ake hitsari ko ko wurin nan nan ake zub da ruwan dauda masu masu najasa ko wani abu da ya kama da haka to zaka sake zaka sake taimama in kuma ka rige ka yi sallah zaka sake sallah an gane ko was-sa'ir tahir sai ya kasance bagiran mai tsarki ne malar cewa mashul wajihi da wanke huska mashul wajihu shine mutum ya wanke huskan shi haka amma ba za ka ce ba kuma za ka cuccuɗa a cikin kamar yadda in ruwa ne za ka amfani da shi saboda in wurin yana da ƙasa za ka iya cutar da kanka malar cewa mashul wajihi haka kuma ba kamar arwalla a ce geme sai an tsatsefe shi a'a idan aka zo taimama ba sai an tsatsefe geme ba kawai za ka ɗan shashawa ne saman huskaka kamar dai za ka yi arwalla mala ya ce wa mashul ya daini ilal ku'aini da wanke hannaye zuwa wannan kwamai zuwa wannan gabar ta farko malam ya ce wa darbatul ardil ula da bugun ƙasa na farko wannan shine farali wanda ya zamanto wajibi dole sai ka yi amma bugu na bi ko tabawa na bi domin ka shafa ma hannuwanka wannan sunna ne kamar yadda zai zo a nan gaba malam ya ce walfauru da gaggautawa ba sai mutum ya tsaya ya jinkiri ba a kana shawa fuskar ka direct za ka zo ka ka shawa hannayenka malam ya ce wa dukhulul waqti dole sai ka jira lokaci ya shigo ba za ka yi taimama batun karhe biyu ba za ka yi taimama batun karhe uku kana jiran sallar la'asar a sai ka ji an kira sallah tukwana sai lokacin sallar ya shigo tukwana ne za ka yi taimama wattisaluhu bis salati sai kuma ya sadu sai ya sadu da sallah sai ya sadu da lokacin yin sallah yayi lokacin yin ta yayi an kira ta to a lokacin mutum sai ya taimama domin domin yayi arwalla amma mutumin da ya taimama kuma sai ruwa ya zo to wannan mutumin in dai akwai sauran lokaci to zai zai je yayi arwalla domin ya zo yayi sallah in kuma yana tsoron fitar lokaci kamar yadda muka yi bayani a baya to wannan ba sai ya dawo ba malam yace wasaidu هو التراب والطوب والحجر والثلج والخدخاد ونحو ذلك ولا يجوز بالجس المطبوخ والحصير والخشب والحشيش ونحوه ورخص للمريض في حائط الحجر والطوب إن لم يجد مناولا غيره كمان من تنبي مالن تو ونني بجري مي سركي شيني مالتي مكا والسعيد بجري مي سركي شيني التراب أكوي كأسا أسا ونن إن دي ون أبو بي sadu da ita ba na ɗan adam ko hitsarin shi ko tutun shi ko wani amfanin shi wanda ya canza mata kala ta tashi daga ƙasa zuwa wani kala daban shine malai ce wa turabu huwa turabu shine ƙasa wa tubu shine ɗanyen tubali misali ƙasa wadda aka kwaɓa ita ce ake ce ma tubali misali lokacin da za a kwaɓa ƙasa kamun a yi tulu ko kamun a yi randa ko kamun a yi kwasko shine ake ce ma a tubu ɗanyen tubali walhajar malam ya ce da dutse wannan dukkaninsu masu abubuwa ne da mutum zai iya dafa su domin ya taimama malam ce wasalju da ƙanƙara asirin ƙanƙara ana nufi da ita ƙanƙara wadda ta faɗo daga sama amma malamai sun ce za a haɗa ta da danginta ko da ƙanƙara ce ta galas ko wani abu da ya kama da haka ya gangame ya ba da abu mai sanyi to mutum zai iya dafa shi matuƙar yana da tsarki domin ya yi taimama malam ya ce wal khadkhadu da laka wa nahau zalika da abun da ya kama da haka ko da jangargari ne ko da ƙasa ce wadda tana da ɗanɗanon gishiri amma haka Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta to wannan duk abun da ya kama da ƙasa ka tabbatar da cewa mai tsarki ne to za ka iya dawa shi domin ka yi taimama amma a nan malaman malikiya suka ce asalju galas wal khadkadu da laka akwai kaifiyan da zaka yi arwalla za ka yi taimama da su idan ka daha haka to sai kasance laka ce to zaka dan jira ne har lokacin da ta bushe saboda kada ka shawa mu huskarka abinda zai cutar da ita wannan jiran da zaka yi har ta dan bushe wannan ba matsala bane haka in galasi ne abu ne mai sanyi ka daha to shi ma dan jiran da zaka yi domin ya bushe daga hannunka wannan ba zai bata ma taimamanka ba mala ce wa nahu zalika da wani abun da ya kama da haka mala ya ce wa la yusu bil jissil matubukhi mala ce ba zai yi ba a yi taimama da ƙasa wadda aka dafa ƙasa da hawa misali ƙasa ta ƙasan murhu ko ko ƙasa wadda aka dafa za a yi kasko ko za a yi tulu ko wani abu da ya kama da haka shi wannan ba za a yi taimama da shi ba mala ya ce wal hasiri da tabarma haka mutum ba zai zo ya dafi tabarma ba ya ce ya yi taimama wal khashabu da itace wal hashishi da ciyawa haka mutum ba zai zo ya tardo ciyawa ba ya ce kuma zai yi taimama wa nahwihi ko wani abu da ya kama da haka amma malamai sun ce mutum zai iya dafa ciyawa ya taimama idan bai samu ba wani abu dole sai ita yana wuri inda duka ciyawa ce kuma bai samu ƙasa ba kuma shi ba ya da ƙarhin da zai iya tashi domin ya nemo ƙasa to wannan an ba shi dama ya dafa abun da yake a kusan shi domin ya yi taimama wa rukhisa lil marid mala yace an yi rukhsa an sauƙaƙa ma wanda bai lahiya fi ha'itil hajari shine katanga da aka yi da dutse ko katanga da aka yi da karo ko katanga da aka yi da laka in dai abu ne wanda an sarrafa shi ai wannan katangar da kake gani ai ƙasa ce aka sarrafa ko to in dai abu an sarrafa shi yana tsaye to mutum bai lahiya an ba shi dama ya daha wannan abin domin ya taimama malam ya ce wa tubi da ɗanyen tubali shi ma wannan sai in mutum bai samu wani abun da zai yi ba sai ya misali wanda shi lahiyan shilau sai ya samu ƙasa ne mai ruwa to shi in bai samu wata ba kamar yadda muka bayyana idan ya dafa zai jira hannun shi ya bushe shi ma haka wanda baya lafiya idan ya same ta zai jira hannun shi ya bushe saboda kada ya cutar da kanshi malace in lam yajid munawilan ghairahu in dai bai samu ba wani abu da zai yi taimama da shi dole sai wannan mala ce fala ba asa mutum zai iya yi mala ce wa sunanuhu mala ce sunnonin taimama kuma shine tajdidu sa'idi liyadaihi shine mutum ya sabanta taba ƙasa kamun ya shahi hannuwan shi wannan eh, shahon ƙasan nabi ko bugun ƙasan nabi wannan ba wajibi ba ne sunna ne idan mutum ya yi alhamdulillah idan mutum bai ba ajza'ahu bugu guda ya wadatar da shi mun gane ko a nan a wani bugun yana cewa tajdidu sa'idu bi yadaihi amma abin da yake daidai shine tajdidu sa'id li yadaihi mun gane ko wa mashu ma bainal ku'aini wal mirfaqaini malam yace sai mutum ya shahi ma bainal ku'aini wal mirfaqaini da abin da yake daga nan din shi zuwa zuwa abin da yake guwar shi ta hannu malam yace wat tartibu da jerantawa jerantawa shine zaka fara taba ƙasa sannan ka shafa fuskarka sannan ka shafa hannunka zuwa guwa ka shafa nan zuwa guwa arwalla ta ƙare an gane ko idan ko mutum ya ga dama ya taba haka to zai goga huskar shi kuma ya ƙara tabawa sai ya ya ya wanke ya ya, ya taba hanna ya shafa ga hannayen shi ma idan mutum ya tabo guda na ƙasa ya wadatar da shi malam yake cewa wa fadailuhu malam yace falalan shi kuma shine at-tasmiyatu mutum ya ambaci sunan Allah wa taqdimil yumna ala al-yusra da farawa da dama kamun mutum ya kai ga hagu wa taqdimu zahiru dhira'i ala batinihi wa muqaddimihi ala muakhirihi malace wa taqdimu zahiru dhira'i shine mutum ya fara da saman damtsan shi bi ma'ana mutum zai shawa haka ne ya shawa saman haka mala yake cewa ala batinihi sannan sai ya fara shafa saman tukwana ya shahi ƙasan wa muqaddimihi da harkon shi zuwa ila alamu akhirihi zuwa ƙarshen shi mana mutum ba zai fara daga nan ba yayi nan sai dai ka fara daga harkon hannunka sai ka zo zuwa nan mun gane ko mala ce wani waqiduhu yace abinda yake warware arwalla yake warware taimama kal wudu'i duk abinda ka san kamar arwalla ne da abin da kasan yana warwaran da arwalla to haka yana warwaran da taimama iska ko fitsari ko ko fitar da mani ko wani abu da ya kama da haka yana warware arwalla haka shi ma taimama wannan abubuwan suna suna warware shi malace wala tu salla faridatan bi tayammumin wahidin malace ba a yin sallar farilla guda biyu da taimama guda misali mutum yayi taimama domin yin sallah azhar kuma lokacin sallar la'asar ya to ba zai yi taimama ba kuma da wannan ba zai yi sallah ba da wannan taimaman na azahar zai sake sabon taimama ne malai ce wa man tayammama li faridatin malai ce duk mutumin da ya yi taimama li faridatin domin ya yi sallar farida jaza lahun nawafilu ya halatta a gare shi ya yi nafilfili ka yi taimama domin ka yi sallar azahar to ya halatta a gare ka in kana so ka yi nafilfili ba'daha bayan wannan sallar ta farilla wa masul mushafi haka kuma mutum zai iya taba alqur'ani bayan cewa yayi taimama na sallar farilla zai iya taba alqur'ani wat tawafu haka mutum zai iya tawafi wat tilawatu haka kuma zai karanta alqur'ani malam yace inna wa zalika in yayi niyan yayi haka nan din wattasalat bis salati wa lam yakhruj alwaqt kuma a tilawan ko nafilan da za kai sai ya yi kama da lokacin sallah kuma lokaci bai fita ba a nan da mala yake cewa inna wa zalika in ya yi niyan haka malamai suna da fassara guda biyu fassara na farko shine tun wajen taimama za ka yi niyan cewa wannan taimama ce zan yi kuma zan yi nafila kuma zan karanta alkur'ani fassara na biyu shine kuma a tun wajen taimama ba za ka yi niyya ba niyan karanta qur'ani ko koyin nafila kawai za ka yi taimamakka ne bayan ka yi sallaka ko kamun ka yi sallaka sai ta nuna ma ka yi nafila ko ka karanta alkur'ani sai ka karanta wannan kuma shine fassaran da yake daidai inna wa zalika in ka ji a ranka ka yi niyya ba sai ka yi niyya tun wajen arwalla ba ba sai ka ce allahumma inni nawaitu tayammum ba ba sai ka ce ka yi niyyar taimama ba li salatil faridati da sallar farida wa salatin nafila da sallar nafila wa qira'atil qur'an da karanta alqur'an duk ba sai ka yi wannan ba kawai za ka yi niyyar taimama ne in ka yi taimaman ka bayan ka yi da sallan farilla ko kamun ka yi ka ji cewa za ka yi nafila ko ka karanta alqur'ani wannan malai ce babu matsala wajaza bitayammumin nafilati malam ya ce ya an ba da dama ya halatta a yi bitayammumin nafilati da tayammama ta nafila kullu ma zukira illal farida dukkan abinda aka ambata sai sallar farilla misali mutum ne baya lafiya sai ya taimama domin ya yi nafila ai mun san cewa wanda yake lafiya yake zamna gida shi ba zai taimama ba domin nafila to wanda baya lahiya sai ya taimama domin ya yi nafila malam ya ce kullu ma zukira illal farida zai iya yin nafila zai yin tawafi zai iya taba alqur'ani zai iya yin tilawa da wannan taimaman da yi wa man sallal isha'a malace duk mutumin da ya salla isha'i bi tayammumin da taimama qamal shaf'i wal watari zai tashi ne wal witri zai tashi ne ya kawo shafa'i ya kawo wutiri ba da hamin gairi ta akhirin bayan ya ƙare sallar ba tare da ya jinkirta ba ba za ka yi sallar isha'i ba da, da taimama sai ka ce kuma shafa'i da wutiri sai sha biyun dare ko sai karfe goma ka kwana ka yi su ka kwanta a'a lokacin da ka yi su wal wutiri lokacin da ka yi su zaka zo da shafa'i da wutiri bayan ka yi sallan kai tsaye saboda ba za ka yi taimama ba domin ka ce za ka yi shafa'i da wutiri mun gane ko wa man tayammama min janabatin malace duk mutumin da yayi taimama saboda janaba da ta same shi fa la budda min niyyatiha to dole sai yayi niyya niyyan mi zai yi sai yayi niyyan cewa wannan taimaman da zan yi domin ta dau bani dama in yi sallah an gane ko mutumin da yake da janaba idan ya zo taimama zai yi niyyan taimaman shi yayi taimaman shi da zai yi ba wai na yayi arwalla ne ba taimaman shi da zai yi na janaba ne da ta same shi don haka zai yi niyan cewa zan yi taimama ne maimakon wankan janaba domin in samu in sallah ana tare da ni ko haka mutumin da ya taimama mutumin da yake da janaba sai ya taimama ya sallah ba ana nihin taimaman ya sabka ba janaban ya sabka idan ruwa ya samu za ka je ka yi wankan janaba misali da za a yi wata guda baka samu ruwa ba kana da janaba din ka zo sallah za ka yi niyan ka yi taimama domin ta baka dama ka yi sallah bayan wannan watan guda kuma dirar da ka samu ruwa wannan wankan na janaba yana nan a kanka kuma za ka yi wannan wanka an gane ko na malaiki cewa faslun fil haidi fasli da zai yi magana a cikin haila malaci wan nisa'u mubtadi'atun wa mu'tadatun wa hamilun malam ya ce wa akfarul haidi lil mubtadi'ati khamsatu ashara yawman wa lil mu'tadati adatuha fa in tamada biha dammu zadat salasatu ayyamin ma lam tujawiz khamsata ashara yawman malam yake cewa fasili da zai yi magana akan haila ta mata malam yake cewa wan nisa'u alhaid shine jini da yake da yake fito ma mata na al'adansu wannan kuma in dai ba jinin bane na al'ada misali wani ciwo ne ko wani aiki ne aka yi na likita sai wurin yake zubar da jini to wannan ba jinin haila bane sai ya kasance jinin da yake fita asalin jinin jini ne wanda ta saba gani na haila ne amma da za a ce tana da wani matsala a cikinta ko an mata wani aiki na likita a farjinta wannan ba za a ce jinin haila bane mun gane ko mala yace wan nisa'u yace mata a wajen haida kala uku ne mubtadi'atun akwai wadda ita yau ne ta fara ganin wannan jinin na haila wa mu'tadatun akwai kuma wadda ita ta saba ganin shi ta shayi ba ɗaya ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba malar cewa hamilin da kuma mai ciki wannan su ne kaso uku na mata wanda malam zai mana bayanin hailarsu mace ta farko ita ce macen da haila yanzu ta fara gani yau ne ta ganin shi mace ta biyu tace macen da ta saba gani mace ta uku ita ce mace da take malai cewa aktharul haid lil mubtadi'ati khamsatu ashra yawman malai yake cewa mafi yawancin haila lil mubtadi'ati ga matar da ta fara ganin jinin haila malai ce khamsatu ashra yawman kwana goma sha biyar ne misali mace ce yau ta fara ganin jinin haila ai ba za ta iya gane cewa ba kwana nawa zai yi kwana biyar zai yi kwana goma zai yi kwana sha biyu zai yi ita ba za ta iya ganewa ba to malam ce in yau mace ta fara ganin jinin haila sai bayan kwana goma sha biyar to bayan kwana goma sha biyar na sha shidda sai ta yi wanka ta yi sallah an gane ko malam ce walil mu'tadati adatuha ga wadda ta saba gani to ta yi amfani da al'adarta misali ita ta ya saba zo mata yana mata kwana biyar ta shekara goma yana mata kwana biyar da in ya zo ko ta shekara bakwai yana mata kwana biyar in ta zo to ha, kawai za ta riƙe abinda ta saba gani ne in ya zo yi kwana biyar kawai ran na shidda za ta yi wanka ta yi sallah idan tana da miji ya ci gaba da mu'amalan arme da ita ko da ko ta ga wani jini wanda ba wannan ba za ta yi ƙoƙari ne ta riƙe adatta in biyar yake in goma yake shi za ta riƙewa mala ce fa in tamada bi haddanmu zadat salasatu ayyamin malam tujawiz khamsatu ashara yawman mala ce ita wadda ta saba gani yana mata kwana biyar biyar to yanzu da aka yi kwana biyar kuma sai jinin ya ki tsayawa ya ci gaba da zubowa mala ya ce to wannan sai a ƙara mata kwana uku sai ya koma nawa ta saba ganin kwana biyar sai ya koma takwas ko to ita idan ya cike kwana takwas ran na tara kawai za ta yi wanka ne ta ci gaba da sallah ta ci gaba da mu'amalar rayuwanta an gane ko mala ce malam tujawiz khamsatu ashara yawman matukar bata wuce kwana goma sha biyar ba abinda malam yake so yi maka bayani ita haila mati karshen ta kwana sha biyar to misali mace ce ita tana yin tana yin kwana biyar sai yanzu jinin ya yi ta zuba ta ma da bi haddam jinin ya yi ta zuba malam ce za a kara mata kwana uku yanzu hailanta ya koma kwana nawa takwas to yanzu kuma idan wata sabuwar hailar ta zo to ya tashi daga biyar din da ta sani ya koma takwas yanzu da sabuwar haila ta zo kuma sai ya yi takwas da ya yi takwas kuma bai tsaya ba sai ya wuce malace sai a ƙara mata kwana uku nawa kenan sha ɗaya ko malace kuma yanzu sai ta yi bayan sha ɗaya sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah ta ci gaba da mu'amalanta na rayuwa yanzu al'adanta ya tashi daga takwas ya dawo nawa sha ɗaya to yanzu idan kuma wata al'adar ta zo sai ya yi sha ɗaya kuma jinin bai tsaya ba to nan ma malacci sai ya ƙara mata kwana uku sai ya kasance nawa sai ya kasance sha hudu to yanzu idan sabo al'ada ta zo al'ada ta ta koma nawa ta koma sha hudu to yanzu da ta yi sha hudu sai jini kuma bai tsaya ba sai ya ƙara mata kwana nawa sai ya ƙara mata kwana guda ya ƙara mata kwana guda ya cike nawa sha biyar ran na sha shidda mi za ta yi sai ta yi sallah ta yi wanka ta ci gaba ta ci gaba da mu'amalanta shine abin da malam yake nufi da ya zo kwana goma sha biyar to babu zancen a ta ƙara mata kwana uku malam ce walil hamili ba'da salasati ashhurin khamsata ashara yawman wa nahwuha malam ce macen da take da ciki mai wata uku daga uku zuwa abin da ya zo shidda ko zuwa abin da ya zo biyar wannan idan ta ga jinin haila malam ce za ta yi kwana goma sha biyar ne walilhamili ba da salasati a shahurin hamsata ashara yanzu ita wannan mai ciki ta saba gani ko ba ta saba gani ba hukuncinta ya bambanta da na kowa ya ciki za ta yi kwana goma sha biyar idan ta yi kwana goma sha biyar to za ta yi arwalla ta yi sallah idan jini ya yanke malace idan jini bai yanke ba wa nahauha sai ya ƙara mata kwana biyar shine abinda suka malamai suka fassara nahauha sai ya ƙara mata kwana nawa biyar sai ya kasance nawa sai ya kasance 20 to mace mai ciki bayan kwana 20 za ta yi wanka ta yi sallah ta ci gaba da mu'amalanta na rayuwa malar cewa ba da sittatu a shahurin 20 wa nahauha mace mai ciki daga wata shida zuwa abin da ya yi wata nawa daga shidda zuwa abin da ya wata takwas ita kuma malarci a wannan jininta na haila zai kwana 20 ne wani hauha in bai tsaya ba to sai a ƙara mata wasu malaman sun ce a ƙara mata kwana biyar wasu malaman sun ce a ƙara mata kwana nawa kwana goma sai ya kasance iddata wata wata sai ya kasance hailanta wata guda ne amma abin da ya fi ƙarfi shine za a ƙara mata kwana biyar an gane saboda macen da take da wata takwas bai zama dole ta ƙara wata guda ba kamun ta aihu da haka in ka ƙara mata kwana talatin za ta aihu kamun talatin ɗin mun gane ko shi ne malamai suka ce wa malam yake cewa ba da sittatu a shahurin ba mai daga wata shida zuwa wata takwas ishiruna za ta yi jinin haila ne kwana ishirin wa nahawa in bai yanke ba jini na ta zuba sai a ƙara mata kwana biyar fa in taqatta'ad dammu laffaqat ayyamahu hatta tukammila addataha mala ce fa in taqatta'ad dammu idan jinin ya yayyanke akwai bambanci tsakanin qata'a qata'a shine ya yanke taqatta'a shine ya yayyanke idan taqatta'a shine ta fara haila sai jinin ya zo yau sai gobe ya kizuwa sai banda gobe ya zo gata sai ya kizuwa koko ya zo kwana biyu sai ya ɗauke kwana biyu sai bayan kwana biyu kuma sai ta ganshi ko ya zo kwana uku sai ya ɗauke kwana biyu kuma sai bayan kwana biyu sai ta ganshi malace laffaqat ayyamaha hatta tukmila hatta tukammila adata sai ta tattara kwanaka misali yau ta fara gani sai ta lissafa ɗaya gobe in bai zo ba ta lissafa da gobe gata in ya zo sai ta lissafa biyu in ya ƙetare kwana bai zo ba za ta lissafa da wannan kwanan ba sai radda ya zo sai ta lissafa uku in ya ƙetare kwana biyu radda ya dawo sai ta lissafa hudu ana ce har sai ta cike kwananta guda goma sha biyar fa in ta ƙatta'a idan jinin ya zo yau ya yanke to ba za ta ce ba na fara yau amma na yi kwana sha biyar kuma cikin kwana sha biyar sau goma ya zo sauran ranakun bai zo ba to wannan ranakun da bai zo ba a lissafawa da su an gane ko kuma ko da ta kilga kwananta guda goma sha biyar amma ya ci gaba da zuwa to wannan ba jinin haila ba ne wannan shine ake ce ma damu istihada wannan kawai za ta yi arwalla ta yi sallata wannan ba jini ba ne ba malam ya ce wala ya hillu lil ha'idi salatun malam yake cewa macen da take haila ba halatta a gare ta ta yi sallah wala saumun haka ba za ta yi azumi ba wala tawafun haka ba za ta yi tawafi ba wala masu mushafin haka ba za ta taba alqur'ani ba wala dukhulu masjidin haka ba za ta shiga masallaci ba wa alaiha qada'us sawmi duna salati mala yace wa alaiha yana akanta qada'us sawmi tabiya azumi duna salati banda sallah wasu suna cewa macen da take haila za ta biya duka guda biyu ne a'a za ta biya za ta biya sallah ne ba tare da ta biya za ta biya azumi ba tare da ta biya sallah ba qada'us sawmi za ta biya azumi duna salati sallah kuma ba za ta biya ba saboda hadisin Aisha take cewa kunna ya atina zalika ko abin da ya kama da haka take cewa hakan yana zo mana take ce mana take cewa fala nu'maru bi qada'is salah take cewa manzo Allah baya horan mu da cewa dole sai mun biya sallah walakin nu'maru bi qada'is sum take cewa manzo Allah yana umartan mu ne mu biya azumi shi kadai wa qira'atuha ja'izatu mala ce karatunta an halatta mata shi misali tana haila amma hafiza ce wannan za ta iya zamnawa ta yi tilawanta koko ita ta hardace wasu 'yan surori ta saba duk kullum tana wutiri to wannan mala ce wa qira'atuha ja'iza in dai ta iya kayanta ta hardace to ta zamna ta yi tilawa ba matsala bane mala ce wala yahillu li zawjiha farjuha mala ce matan da take haila bai halatta ba ga mijinta ya sadu da ita wala ma baina surratiha daga abun da yake tsakanin ci daga abun da yake cibinta wa rukubataiha da abun da yazo daidai guwanta wannan mutum ba a halatta ma mijinta shi ba hatta taqtasila har sai ta yi wanka an gane ko duk abun da ya shahi daga cibinta zowa nan ne ba a baka dama ba ka yi amfani da shi ka biya bukatanka amma duk inda jikinta yake za ka iya amfani da shi ka biya bukatanta amma duk abin da ya nan zowa nan mutum ba zai biya bukatan shi ba saboda wasu suna kuskure matan shi ba ta lafiya tana haila amma zai amfani da cinwowinta domin ya biya bukatan shi to wannan kuskure ne dole sai an an an sitirta abin da yake daga cibi ne zuwa zuwa abin da yake zuwa abin da yake guwa ne da wannan sai mu rufe malaki ta faslun fin nifasi mala ce fasili da za ya maka magana a cikin jini na biki mala ce wanne faso kalhaidu fi man'ihi mala ce jini na biki shi kuma kaman haila ne fi man'ihi duk abin da aka hana mai haila to haka ne mai jinin biki ita ma an hana ta mai jinin biki mijinta ba zai zo mata ba mai jinin biki ba za ta doki alkur'ani ba ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba za ta yi tawafi ba ba za ta shiga masallaci ba wasu malaman ma suka ce hatta ko da masallacin a gidanta ne yake a ce masallaci ne aka yi a gida na mata to macen da take wannan jinin biki ba za ta shiga ba mala cewa aksaruhu sittuna yawman mala ce mafi yawancin jini na biki shine kwana sittin fa izan qata'a addamu kaga nan sai ce maka in qata'a can kuma ce maka taqatta yake cewa fa izan qata'a addamu malace idan jinin ya yanke qablaha walau fi yawmil wulada malace in jinin ya yanke kamun ai kwana 60 ko da ranar da aka haife ta ne ranar da ta aihun ne jini ya yanke malace iqtasalat wa sallat za ta yi wanka ta yi sallah mace ta aihu yau amma jini ya ya dage to shikenan sai ta yi arwalla ta yi sallarta amma mata suna wata al'ada mace jini ya dauke mata amma sai ta yi kwancinta ba sallah ba azumi tana nan zamna ba karatun qur'ani sai ta ta yi arba'in ta dirdi a idan ta aihu ko da ran nan jini ya dauke to za ta yi wanka ta yi sallah ba da ce fa iza a wada haddamu idan jinin ya dawo bayan jini ya zo yau misali sai ta yi wanka ta ci gaba da ibadanta fa in kana bainahuma 15 yawman fa akthara kana thani haida malace idan ya kasance a tsakaninsu suwa tsakanin yankewan jinin da dawowar jinin malace in akwai kwana goma sha biyar to wannan jinin na biyu da ta ganin jinin haila ne misali yau ta aihu sai bayan kwana sha shidda da jinin ya yanke sai ta ga wani sabon jini wannan ba jinin biki ba ne jinin haila ne in ta yi kwana sha biyar ko akan al'ada da ta saba da ita za ta yi wanka ta yi sallah amma idan ta aihu yau sai jini ya yanke kuma ba a yi kwana sha biyar ba sai jini ya dawo to wannan jinin biki ne ba jinin haila ba ne ba wannan za ta yi haƙuri kuma sai za ta tsaye da komi sai bayan kwana sittin idan kuma ya yanke kuma sai ta ci gaba da mu'amalanta mala yake cewa wa illa dumma ilal awwali in ba haka ba jinin na biyu sai a hada shi da na farko shine jinin biki wa kana min tamamin nifas sai ya kasance cikon jinin ta ne na haila da ya dauke kuma ba a yi kwana sha biyar ba sai ya dawo mata kun gane ko a nan ya kamata mu tsaya abinda muka karanta na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته